نحمده ونستعينه ونستبشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حتى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayi shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yi daidai da 29 ga watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 14 ga watan shidda miladiya 2000 26 ya inganta wanda kai tsaye muna ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tsarin albarka mai suna ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Abu Abdurrahman Allah musul muhaddis Muhammad Nasir bin Albani rahmatullahi alayhi sakin karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi a kaɗai zama lafiya ga musulmi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Wannan insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na shidda daidai a cikin wannan littafi. Za mu ɗan koma baya kamar yadda muka ce wancan karatun nan insha Allah ta'ala ha za mu tashi inda mala yake cewa wa mimma la yakhfa ala ahli al-ilmi alladhina marasu ko kuma mu koma can sama masu littafi amma da yake duka kusan mun karanta za mu da ya ƙara kamantawa malai ke cewa lizalika kana labud da qabla kulli shay'in min jam'i mufradat mufradat mufradat masail janazati thumma dirasatuha dirasatan daqiqa malai yake to saboda haka kamar ka kuma ce muna bayanin sababin da yasa ya rubuta littafi ko yake cewa babu makawa eh in fara tattara daidai ko hadisai wanda suka yi magana kan jana'iza sannan in yi musu karatun keke da keke shi ne in tabbatar da ingancin hadisan da wasu maganganu keke ta wa tattabo a adillatin mustalifi alaihi minha sannan in kawo dalilai wanda suka sassaɓa ma wannan wa naqdiha ala dawil ilmi sannan in yi kamar ikidan su a ma'auni na ilimi shi ne ai wa naqdiha ala dawil ilmi usul hadisi wa usul fiqh mala yake yi karatunsu ni bincike kansu in tabbatar da ingancin su ko rashin ingancin su ta ilimi na hadisi da kuma ilimi na usul fiqh yace wa qiyam rajih min hasan ne in dauki maganar da take inganci a ciki duna an ya duna an duna duna ay tahayyur li madhhab muayyan ba tare da karkata zuwa ga wani mazhabi ba أو تأثير بعادة سيطرة حتى صارت كأنها دين يجب أن يتبع كوكما تأثيرا سواد وتعالى على وند سيعد أجتمت عنه يتي حتى صارت حتى وإذن كأنها دين يجب أن يتبع سماع العادة كركا فتاغ من هنا الدين من بيك با متوادور في عزيزة يتي سوى مما لا يخفى على أهل العلم يتي ونم أبني وندي كبا ويجب جماعة بسائل alladina marasu ta'alifa wanda suka goge tsawahuwan su suka tsoron rubuce rubucen littafi anna tahqiq misla hadha al-amal cewa a tsaya a rubuta irin littafi wanda yake magana kan da dubbar jana'iza ko kuma littafi ma kan addini gaba daya malai ya tatallabu sa'ayat hasisa yana buƙatar yana yawan tambaya shi wannan aikin yana buƙatar kamar ƙoƙari wanda yake bayyan cewa yana buƙatar jajircewa wa juhdan baligan da kuma ƙoƙari wanda yake matuƙar ƙoƙari wa sabaran jamilan da kuma haƙuri haƙuri wanda yake mai kyau wa zamanan maridan da kuma ɗaukar lokaci bayan cewa ana yi ana yi ra'asin mafuri yake cewa ba'al ijabi yumkinu ta'alifu risalatul mafrubatin bi suratin yake cewa bi suratin tasma'inna ilaiha nafsu wayan sharif lahas sadru yake cewa to bayan an tsaya an daji an wannan kokarin an yi hakuri an ɗauki tsawon lokaci ana yi to lokacin nan ne zai iya yiwa a samu irin risala wanda aka nema shi da irin wannan littafi ke ke hannunmu bi suratin tasma inna ilaihi nab da sura wanda yake zuciya za ta nutsuwa da su wayan sharif lahas sadru wanda kirji zai iya wadatu da su wa ya azumu bi hannafsi kuma amfaninta zai zama na mai girma amfaninta zai zama na mai yawa muna fahimta abinda malai yake yi a nan shine har in ba a tsaya aka yi bincike ba aka yi karatu na ilimi kun gane to littafin ba zai iya zama littafi wanda ake so ba kamar ai ya ce ya ya zaba da zai amsa aikin sai ga aiki ne wanda bai bukatar gaigawa aiki ne wanda yake bukatar karatu to shine sai shi wa mimma la yafa ala ahli kenan yana daga cikin abin da bai koyi ga ma'abuta ilimi allazina ma rasu ta'alifa wanda suka kwari a harkar rubuce rubuce shi Allah ta haƙa misli hadha al-amal cewa a tsaya a yi irin wannan aikin ya tatallabu sa'ayin haqiqan yana buƙatar kokari yana yawan tambayar lokaci aikin shi karan kai wanda ba tare da yayin cewa ba kenan yana buƙatar ka dage kan wannan aikin kai kai kai kai kai kai muna fahimta wa juhudan baliga yake cewa da kokari iya matakan kokari wa sabran jamilan da hakuri kuma wanda yake mai kyau wa zamanan mahidan da daukan lokaci ana yi kenan ba abu bane ba wanda zai yi wa karkaf shi ne da ya ida sai ke sawa ba'ad ijazi yumkinu ta'lifu risalatan kenan bayan wannan kokarin ban san kun fahimta ba da yawan karatun zai iya yiwa a samu irin littafin nan da aka nema ha ta yaya sai ke cewa bi suratun tasma in ilaiha nam sai a samu littafin sai da duk wanda ya karanta zai bayani saboda an kawo hadisai kuma an yi bayanin ingancin su ko rashin ingancin su muna fahimta ko sannan kirjin ka zaka ji yawa da su sannan amfanin zai zama na mai yawa kenan abin da yake nuna wa shine in dai mutum zai magana na ilimi to yana buƙatar ya yi bincike kafin wannan magana muna fahimta in kuma ba haka nan ba ba lallai a samu amfanin da ake so a samu ba sai ke cewa lidalika fa lidalika fa qad zakartu li akhi al-misari ilayhi khulasata hada mutajilan sai ke cewa to saboda haka fa qad fa qad zakartu li akhi al-misari ilayhi sai na shawarci wannan dan uwa wanda yake wanda ayyata wani dan uwa ne ko da suke tare da shi munasabar mutuwar ushani na arziki litani wanda yake da magana sai ke cewa sai na shawarci shi na bashi wannan uzurin nace aikin nan fa aiki ne aiki ne da ke bukatar lokaci da ke bukatar hakuri da ke bukatar kaza da ke bukatar kaza ko sai malai yake fa qabala udri sai ya amshi udrina jazakallahu khairan Allah ya saka mishi da alkhairi ولكنه عاد يطلب مني يطلب مني الشروع في هذا العمل sai sannan hallau dai kuma bai gushe bai sake dawowa yana neman yana tambaya ta ya wannan aiki na wannan aiki muna fahimta wa habbani alaihi malamin shi ya ƙara kwaɗaitar da yake nuna mini kwaɗayin wannan aikin wa bala da shi rajiyar minhu ya ƙara eh, kamar ya matsa wurin nuna min alkhairin da ke da ke ciki na a rubuta wannan littafin malam yake khairin tafiya ya nuna min irin alkhairai da ke da kwai da dama da ke da kwai ciki in an rubuta saboda yana kallon yadda mutane suka sauke suka bar min shirya annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ke cewa fastakhartu laha Allahu akbar fastakhartu laha ta'ala malam yake sai na nemi zaɓin Allah wanka barku ala dirasati sai na dage sai na rungumi karatu ga danganan kan wannan matsala wal muraja'a da kuma muraja'a yace qurba eh qurba ke salasata ashhur bala yace tsawon watanni guda uku a nan wurin akwai wani darasi wanda yake mai muhimmanci shine yanzu ne ka kalla littafi ne aka nema ya rubuta haka ne ko ba haka nan bane ba da Allah rubutun littafi a zahiri alheri ne ko ba alheri bane alheri ne yake amman fastakhullah sai dai istikhara ne da zabin Allah Allahu akbar mu yanzu sai kake ni kawai na sa alheri ko wannan istikhara ba kalamin mahimmanci ko matsayi ce gare ta cikin addinin mu ba hadisin Jabir ko yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'allimna al-istikhara kama yu'allimna as-surah sai zai cewa annan Muhammad sallallahu ya kasance yana koya musu istihara kamar yadda yake koya musu ne kamar yadda yake koya musu wata sura a cikin alkur'ani yake ce musu idza hamma ahadukum idan sai ko yi kullun yin wani abu ba ya tashi ya raka a raka a biyu bayan ya yi raka a biyu sai ya yi wannan du'a da istihara to anan mutane da yawa sun dauka cewa ita wannan istihara wani abu ne wanda zaka zuwa wani yamma duk wanda ke yi wani istihara a boka ne. Mun gane, istihara aiki ne wanda wani bai ma wani. Aiki ne wanda kai ne ake bukata ka yi makanka. Daga an ce yana da istihara shi da karbi yake yi ko ƙasa yake yi ko kaza duk masu irin wannan nau'in istihara boka ne. Sannan kai ma in ka tafi wurin su da niyyar su ma istihara to ka san ka je wurin boka. Muna fahimta. ba wani mai istihara kai ne zaka tsaya ka yi makanka ai ba wani abu ne ba mai wahala sannan malumai suka ce yana daga cikin abu mai muhimmanci kan istihara shine zamana ka bar ma Allah zabi kake ce to ni yanzu ina son in yi kaza kuma ina son in yi kaza amma na fi son kaza to kenan ai ka ka zaban makanka sai da sai kai ko amma in dai Allah zaka bar ma zabin to ba a san ka ce kai ka yi san kaza a kamar yadda mutanen da suke yi ko in dai ga abin da yake so sai ce koma ba alheri ba ne shi in ya samu wai sai ya roƙi Allah ya mai abu alheri ai ka ji kama kanka ma aiki bi ko amma da ka roƙi alherin mana shi Allah ba ya sani ba to sai ke cewa ne ne mujabin Allah قال استخارة عشرة لكي يكون مسلم قال اللهم إني أستقيمك بعلمك وأستقبلك من قدرك من قدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيب اللهم إن كنت تعلم كذا عبدك خير لي فيه و... وإن كان منين سوى سمك ليك سوى وإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فيه وكذا وكذا فروج الله سبحانه وتعالى يسوي ما أبنده أبنده هو الخير to kaga istikhara ba karamin muhimmanci to a kace Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta allamu al-ghuyub Allahu akbar wai Allah ina neman zabin ka da kudurarka da ikon ka Allah kai kadai ne mai iko Allah kai ka sani ni ban sani ba Allah ina roƙonka daga wannan falalar taka wanda take mai girma wanda duk duniya ba mai irin ta Allah haƙin wannan abun alheri ne gare ni ga rayuwa ta ga addini na ga ɗan uwana ga kaza Allah ka bani kuma cikin su aka ce wai sai hudi su mu bayan su shi ka yadda ne mun shi sannan ka sa albarka a ciki wa in kunta ta'lam ya Allah da ilimin nan naka na gaibi da ka zakka da ka zakka ai wannan abin sharri ne gare ni da rayuwa ta da addini na da kaza da kaza Allah ka karkata wannan abin daga gare ni kuma ka karkata ni daga gare shi kuma shi ma ka karkatar da shi daga gare ni Allah ka bani abin da ya yi shi alkhairi ko wani wuri ma inda bai yi tsammani ba sai ya bar mu Allah lafiya to mu da yana daga cikin cutar da aka muna an dauka ma istikhara cewa wasu ne daga cikin mutane suke ta ko ba haka nan bane ba to kaga wannan yana nuna har yanzu da sauran mu mudaji musamman bangaren mata ha wallahi da kai matsala har yanzu da da mutu suna zuwa ana musu istikhara eh istikhara ba mai dubi duka masallan su ne ba duka aiki ne na bokanci a ce wani da birji yake wani da tarbi yake wani da qur'ani yake dukkanin su wallahi ba mashirita ne ba mutanen kirki ba ne ba istikhara ta manzo Allah ta sallam ita ka dace daidai kuma kai ne zaka yi mata kuna fahimta ko ya aka yi istikhara insha Allah ta'ala ba abin da zaka gani sai alheri saboda zaɓin Allah kai ne ma ko ko kai da kanka kake Allah kai ka sani ne ban sani ba Allah kai ne masanin gaibi bahaushe ce ido ba ya gina abu mai kyau kogo ido ba ya gina abu mai kyau idan samaru mu kawai ya ga wata yana so ai ai da shi a'a ai izihin ta ba hamsin da bakwai saura uku ta farko kogo a nuna mishi kawai ya ce ai mai imani ai ai da shi sai ya je sahara ta nuna miki a ce ijin na hamsin da bakwai ne gani to ta wurin tana da ɗari da saba'in da bakwai na shigan taka sai ya fara amma in ta nemi zaɓin Allah kuma istikhara abin wanda in aka yi ta ba wani ba wani mahulki ba za kai a ce a cikin mahulki an nuna ma kaza ne a'a ba ba wani abu kawai dai kana jin Allah ne zai na ta aikin za ka ga abin nan in ne ma ne kai in baka samu ba za ka ga abin ya kunce ma kuma hankalin ka kunce baka ji wani damuwa ba duk damuwar da kake da ita a da kan abin ka sha samu saukin in kuma alheri ne duk a kawo sai Allah ya kawo wata hanya mafi sauki ya mallaka ma abin ta yadda kowa zai mamaki to ai za ka shi kane ba ko ko to amma in baka nemi zaɓin Allah ba ka je ka ba wani kaso kuɗin ka yi cinye da sunan zai ma isahara zai je gano ba abin da ya karya ke ya ke gani sai dai in kasa ya buga koko wasu wutar biyu ne ake gawa ma aka kirga mu lokacin da muna yara akwai taharar da aka koya muna Allah annabi shaitan kun gane tarbi uku in ka ga Allah annabi shaitan to yanzu in ka zo kan kan kan lamarin in ya tsawo kan tarbin karshe ne ya zama shaitan ko menene to kina abin da ta Qur'ani da ta Qur'ani wanda kawai sai ka buɗa ayar da ake ka kana buɗa ayar har yanzu cikin manya manyan mutane akwai masu aiki da wannan bokayen su ce masu Qur'ani ko shawara kan mai sai ka ga ya koma yana buɗa alqur'ani karamin sai gari inda ayar da yake kan shi gare ta to in ayar tana magana ka alheri ke na ba alheri in ayar tana magana kan shari ke na abun ba alheri da ba da kuma wanda ake a ce a ɗaga tarbiya haka ake ka ɗauko inda ka ɗauko wanda ka ɗaukar sai a rike shi sai a rinka ga Allah annabi shaitan inda aka tsaya inda ka rukar to sai nan sabbi a ci gurbin karatu a a to wani nau'i ne na canji akwai da su da dama wanda ake akwai wanda ake sawa ma da wuka ana yi wanda Allah ka tabo da to dai ita ce mutane suka yi mu shi ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malami ce fastaghfirullah to sai da nemi zabin Allah wan kababtu ala dirasati sai na dagi da karatuwar muraja'a da munaja'a qurbat ta ashhur tsawon watanni guda uku sai ke cewa ta amalu fi halailan nahara yace ina aiki dare da rana tsawon wata uku ha malaiki cewa illa ma la budda min min al'amal fi lihinati sai kuma abin da ya kasance babu makawa a gare shi da aikin da zani in samu abinci wa nawmin ladhi la ghina anhu irahatu jismi da kuma kwana wanda yake ba makawa gare shi saboda ni malamin ki saboda lafiyar jiki na saboda zai yi wahala mutum ya yi kwana kai da yi kwana ba kuma ya ji shi ne lafiya ne ko sai ke cewa hatta ta bankan su ne a gani hadar kitabin da bai da yare na kare in kare mala yace har sai da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni na shirya wannan littafi wanda yake yanzu hannunka kai dan uwa mai karatu kuma mai karamci a nan ma kaga malam yayi wata magana wanda take mai mahimmanci wani sai ke cewa illa ma la bi da minhu min al'amal sai ke sai wanda ba makawa daga cikin shi na aiki wani aiki malam ke shi na shi aikin da yake da nema abinci kaga wannan ke nuna kan malami ya zama bai da aiki ko ba haka nan ba dan kana malami ka ta zama ba ka da sana'a ya usul shikenan kullun kana bakin masallaci kana jira wa ka wuce daga kudu a baka me zai hana a rena ka to gashi ne kana ga babban malamin hadisin duniya alheri ne gashi yana yake cewa tsawon wata uku ne dare da rana yana yana wannan aikin ba abin da ke hana shi wannan aikin sai dan lokaci kaɗan da ya hijja wanda yake zuwa nema abu to ka zama sai baka da sana'a kai da ko ko lissafin baka karance ba balle ka haɓace balle a yi tsammanin ka zo da wata yi koko kan malamin gaba na malamin gwamnati ko malamin gungu ko malamin masu kuɗi shi kawai aikin shi kenan yin addu'a ko ba haka nan bane shi kun gila ce to in aka addu'a ba sai da kirba dan ba ku koma su biya kuɗin a to in ka biya malamin malami kace ga bukata kai ma addu'a ba ta biya ba aikin ga kuka yi ko yake sai an siyo kaza sai an siyo kaza ba sai da ba sai ta biya ai kun tara muku yi ko Allah shi ne da mutu wannan yana da cikin abin da ya janyo ma addini kaskanci da malumai suka zauna ba su da sana'a ba su da sana'a suna zanne shi kullum yana bakin makaranta ko yana bakin masallaci bai da aiki ne jira yake a kawo kuɗi a yi addu'a ko a hidda zakka a bashi to wace irin mutuwa zuciya yanzu wa zai haka ya zama kamar ka wa zai haka ɗin shi ya zama da kamar ka to kai kuma kai kana wakilta addini ko ko ba haka ba kinan malumai dole yau ka kalla annabawa ma annabi zakariya zai aikin shi ha annabi zakariya mene ne aikin shi bai ji ba a annabi zakariya kafinta ne saurai da gaske annabi dawudu ha shi ne mai sarrafa ƙarfi to kalli in annabawa suna zuwa neman sana'a to kai ga kai shi kenan kai malami kuma shi ka zauna ba shi da sana'a ko ko kalli annan Muhammad sallam da kan shi kiwo yake ai Yahuda take ta wai ma ji hazar rasul ya akul fa'amrin zikr aswab kai shi kenan ga usul duk mutane sun kwace girman kai sun zama masu addini shi zai iya dage shago kasuwa ko ba haka nan bane in so ya yi gaskiya ce ya dage shagon duk in za ku sai ku zo ne shi ku sai mai to amma shi kenan sai ya zama mai kadago mai dala goma mai dala ashirin ku zo garki to gobe wata gaskiya ta haɗu ba su haɗuwa kalli sahabban nan duk ma'aikata ne kalli umar bai yaza da neman da yi wasa da neman abinci ya ce makwabcin shi ɗaya ya zauna shi gobe ya kai haka take ko ba haka nan bane ba kalla abubakar shugabancin duniya aka ba shi sahiya ta yake zai tafi a kasuwa neman kuɗi aka ce kai shugaban musulmi ba ke ɗaya to malumai sun yi wasa da wannan damai da damar su ba su neman kuɗi ba dan yanzu ba ma da aka samu malaman suna wasu su sun fara wayewa suna neman sana'a suna aiki suna kuma haka ne da can kakannin na nan malamai haka suke zarni ko ba haka nan bane sai abin da ka kawo musu to ba dole a yi halitta ma kuma abin da kake so ba tun da shi ma kana halitta da abin da yake so Allah ya kire da to ka gani ma ne yake sai abin da yake ba makawa na aiki shi ma gyaran agogon gyaran Montreal. Kaga wannan ke nuna kuma kaskare na aiki, sai dai ke nuna taimakon Allah, ya ta addu'a Allah ya sa albarka cikin lamarin. Ko ba haka nan bane ba, ba tsarin kuɗi ba ne ba, ke sa mutum mai rayuwa mai daɗi ba tarin kuɗi ba ne ake ce ma arziki annabi ya ce ne tambayi na bi kasaratul mal ba wai kuɗi ba ne ba arziki ba ne tarin dukiya duk ake ce ma arziki sai ya ce wadatar malam ya yayin lokacin da in yayi ka aikin yace akwai lokacin da kwana biyar mu yanzu ba kwana biyar ake ana aiki ba to shi kwana biyar na karatu ne kwana jin nan zai zuwa ne ya dan nemo abin da zai wurin aikin ce zai yi ɗan gyare-gyaren da za a ce a siyo ɗan gaya rogo da ɗan sukari a shige maktaba a ita kara za a nemo gaya rogo da sukari na kwanakin nan da za a zamna ana karatu a mu yanzu mu yanzu da ragaye ne sai kaɗan da gaske koko mu yanzu a ganka ake kwana biyar ta shige ba ka da aiki sai karata addini sai kwana biyu ne za ka yi sauwa ka je ɗan nema abincin da za ka ci wallahi je an je ne to gani za a yi ka hau da to kai ka da aiki kawai ba ka da aiki amma yanzu Allah abin da suka yi bai amfani al'umma ba kuma ƙarshe sai da Allah ya azurta su irin arzikin da ba ta tsammani kuɗaɗe malam wanda ba su jin kira sai a zo a ciko abubuwa da kuɗaɗe ma na mazan da kuɗi sai ya bayar da su sai ce ɗaliban shiga su nan kuke so ku ɗaura ku sai ku ai wa mai ta tsallahi da Allahu wa yarzuqu min haythu amma ya wahala da saurari ɗaliban shi za ta sun ce wani bi suka zo a cikin halar gidan shi ake karatun hayaki ma kallo ba ture ne hayaki wani bi in ma ta ta tsora abinci hayaki sai cika gidan sai sai ta hayaki na da rage a dawo ha sani ya ce ya ba malam amma sun ma al'umma hidima to shi ne almuhim sun taimaki addini sai da malamai suka kai da kansu sun sallama wannan zamanin mai kusanto da sunna annan muhammad sallama a hannayen mutane shi ne albarka zai wahala ka je juma'a a mumbarin juma'a an malamin ya da hudu baka ji ake albani ba zai wahala ko to ganin ka haka ne kawai aka rika kiran sunan shi sai a kira na baban kuma da ba za ka ba gaskiya ke a ayyan da hasuwan ta in sun sallama ba yadda za su so da sun sallama an yi adawun an yi daji an yi cin mutunci an ce bai da malami an ce to kai ina aikin da malamin na ka yi ba kai ba kai da kake da malami ba ka kawo irin su wasu su ce bature ne an yi ta aibata shi ga irin wannan abubuwan ha sai ce to kai ba haushe ne shi bature ne ko to sai mu dukan ku yaren ku ne ba guda ba kasa a lokacin saboda jahilci mutanen ya kai ba kai kifar ta yana ba labari sun zo yi ma shi da wani ya ji ana hutuba da turanci ga bala ya ɗauke kafin shi ta addini ya lalace hutuba da turanci kasar shi ba haushe wani da yake addini kawai lokacin da zawon sa ne in ya gaba gwari yana tsalla sai ya ce a ranar da ya musulunta shi ne zai ce annabin ba nasu ne Allah ya shirya da mu malam yake wannan mullazi la bina anhu sai ra ta jismi sai kuma kwana wanda yake ba makawa daga gare shi dole sai mutum ya kwanta ba irin kwana irin namu ba wanda in ka kwanta sai ka tashi ko sai an tada kata a wanda in ka kwanta kwanan sai an tada ka a'a kwana ne wanda kawai kwakwalwa take bukata na ɗan lokaci wanda sai an yi a tashi a shiga da aiki sai ke cewa hatta ta makarta ne a jadi hadar kitab har sai da Allah ya taimake shi ya kammala wannan littafin allazi bayna lil qari al karim wanda yake hannunka kai dan uwa mai karamci shi ma da yake cewa wa la qad kana yatatallabu min al waqti akthar mimma qadira lahu qala yake kuma wannan littafin ai dan yaki wata uku ko sai ce ya ne ya ɗauki lokaci saman irin lokacin da ni na kaddara zai irin lokacin da na bashi yake cewa laula anna qisman kabiran min masailihi wa ahadithihi qad kana muhaqqiqan indi fi ba'd tasanifi yake cewa kuma hujjar da haka akwai wani tarin bangare mai yawa min masailihi na wanda suka shahi mas'alolin jana'iza wa ahadithihi da hadisai wanda suke magana kan jana'iza qad kana muhaqqiqan indi ma da ke nayi tahqiqin su shi yayi takhrijin su indi a wurina fi ba'di tasanifi a cikin wasu littattafai na muna fahimta to wai yanzu kaddara da bai wannan bai aiki ba kenan aiki aiki ne koko shine abin da bahaushe ke cewa yaro ne mu kuɗi ta abin sa yana zo ba eh mana ya kamata mu rika karatu wata rana daga an ce unguwarku ka zo ka ba da sallah sai ka shiga gaba sai a ji ashe kai shehi ne ba su gaya mana muna kallon kaɗan boko ne kai turanci ɗan mana koko sai ji shi da mai boko ba kuma ka yi shi a gini kaga shi ya yi asara gobe da gobe ya tsara to wannan yana nuna mana yana da kyau mu rinka karatu musamman ga malamai su rinka bincike da dama suna tattarawa suna ajewa daga an ce masala kaza da ya taɓa bincike kansa kawai kura zai ɗaukar waya kakkaɓe yake to ga ta bayanin ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza hmm shi yasa aka ce shi yana kwana biyu ne a neman su kwana biyar a makaranta to mu yanzu ha kwana biyu a makaranta ya gagara kwana biyu a makaranta ya gagara koko da mala yake nan bi equal ma bi equal mercury bi equal jd equal bazar bi equal ce sami bi equal diman shi ma ce sai a samu wani ƙarshen kuma mu shi sai kiyo ce ko da ra tara fa shi ka da ga da shi da to wani lokaci ke kace makaranta babu ai shi sa yana daga cikin yakin da aka mana kenan yara da sun taso babu addini Allah shirye da mu sai ke sa walizalika tarani uhila alaiha fi ba'd mawatin minhu ita to saboda haka za ka gani a cikin lissafi na wani wuri sai in ishara in ce ka diba lissafi kaza na yi ta hakikin wannan hadisin ka diba lissafi kaza na yi bayanin wannan matsala saboda ni yace ya tattara su ne da ban ya aishi sai yake cewa wala qad hawaltu an as an astaghfiya fihi kulli ma lahu alaqatun بموضوعه من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنه ما ليس ولقد حاولت هاي يا قوقينا أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه in tattaro duk wani abu wanda yake da alaƙa da abin da ya shahi da na'iza a cikin musulunci na mas'aloli ne na hadisai ne dalilai yake cewa dalilin min alkitabi wa sunna wanda ke da kai dalilai a kan muna fahimta wannan ke nuna ma ya gaji ya jajirce kwarai kan wannan aikin ba aiki bane irin haka mun gane ko yake cewa wa aradtu amma kana mustanidahu mujarrad ar-ra'i bada yake sannan na kauda kai baki daya daga dukkan abin da ya shafi ra'ayi ne a gurin shi kawai a ai da mun san ya ce babu wani magana al'ada ko tasirantuwa ga wani mazhabi ko kawai zai zo da abin da dalili ne tabbata a kai shi to shi ne yake na kau da kai daga duk wani ra'ayi da ka sani in dai ra'ayi ne tsagwaron shi misali sai ka ce ma mutum ga da shi yamma za Allah take sai ce su aha mazhaban su kaza ne ko ko mu al'adar mu kaza ne a ko haka daga malaman mu suna yi a yake din na kau da kai daga dukkan irin abubuwan da babu dalili akan su yake cewa li annal mawdu'a li annal mawdu'a ta'abbud ta'abbudi mahdud yace saboda wannan wuri ne wanda ya shafi na tsantsai bauta Allah ne kawai ai harkar jana'iza ibada ce ko kenan ba ta bukata a san ra'ayi muna fahimta ko sai yace la majala lil qiyas fi kenan ba wani abin da yasa ba a kawo wani qiyasi a ce a sai kawai abin da ke da kai dalili akan shi ce illa ma la bi da min al qiyas al jalil sai abin da babu makawa na kiyashi wanda yake kiyashi ne mai dalili shi wannan za a iya kawo shi amma duk abin da babu dalili san rage tsagwadon shi ma da yake babu shi kuna fahimta ko شيء سوى وعرضت في أوله بعد الفصول والمسائل التي لا تذكر عادة في باب الجنازة ما لك سوى سنن وعرضت ما يقول قلنك وفي أوله أعرض ولا لله بعد الفصول والمسائل هناك وصفتلك wanda suke tattauna mas'aloli allati la tudkaru adatan yace wanda ba a ma saba ambatar su ba fi babu janaza a cikin babu wanda yake magana harkar janaiza min abadu kutub al-fiqh na daga littafin fiqh gaba daya kana ji wani abu ko ko mutane ba wai ya kawo wasu fasuloli ya daga wasu babobi a cikin wannan littafi wanda yake malaman fiqh ba su saba ambata ko ba a cikin littafin fiqh yake cewa mislul wasiya yake yanzu ka dauki misali wasiya ka dauki dole da ta hoto da take kaje sai magana wasiya ko sun ga babu ko alamatu musulkatima da kuma alamomi na cika wani yake kyawun karshe wani hau zalika ma yake da makamantan wannan wa ba'duhu da ma wa'ansu Allah ya kar fiha aslun wanda ba ma ba ma su ambata asalin su مثل فصل الحادث يقام ثاني فصل إلى بيان لنا تقص لنا ترى ومسألة ثلاثين لمسألة ثلاثين والفقرة الجيم والدال لكما صفحة أي سكنا نجيم جدال ومن المسائل لكما مسألة نا سبعين لبوك مسألة لكما وسو مسألة إلى قمياتا لتقص لقمياتا لترى da ɗari da biyar da ɗari da bakwai da ɗari da sha uku da ɗari da ishirin da biyar da kuma takarda na bakwai da kuma mas'ala na ɗari da ishirin da takwas ma a hanyatu ha ma a hanyatu ha tare da muhimmancinsu wa kasar sintila nasu jiha da kuma yadda mutane suka jarabtu da wannan abubuwan wa tawasul ahadith fiha da kuma yadda ke da koyar hadisai da yawa tabbatattu wa faqarati ashara da kuma faqara na goma minha ina daga ciki abubuwan da malam ya kawo ina wannan zamu in muka shiga yanzu misali ka juya littafi juya takarda kana juya takarda in ka jiba nan za ka ga ta lamba ta nawa ta ɗaya ko sai ce ma yi jibu halin bari to shi ne wannan matsaloli da muka yi ta zana lambobi shi kenan yanzu ga littafin hannunka kai ma in ka so kana iya tafiya ka duba Allah ya samu dace. sai yake cewa wastahwaitu tartibuhu min alwaqi yake sai kuma na huskanci tsara shi daga abubuwa wanda suke tun ma kafin mutuwa muna fahimta fastahuhu bi faslin sai na buɗe da fasali na warko kina abin da yake yi sai ya fuskanci lissafi ai an ce shirya bayani kan ladubin jana'iza ko to sai shirya bayanai wanda tun ma kafin mutuwa ana gab da mutuwa ana sama hanya biye ne kamata a yi kimci a yi tanin sai ke cewa na farko sai yasa ma yi zubu almari abubuwan da ya zama da dole ga mara lafiya mina rida da fada'i wa sabr na yarda da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala da kuma haƙuri alal qadr kan wannan kaddarawa kan wannan jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tura mai wa tarkar tamannil maut da kuma barin gurin mutuwa wa zaɗi da hukuku da kuma mai da haƙoƙi wal wasiyatu wal ishadu alaiha da kuma wasiya da kuma kaushe da akan wasiyi mala yace kenan yanzu nan ai mutum mutum bai mutu ba na wurin ko yayi magana kan ma yajibu al marid abin da ya wajaba akan mara lafiya na farko sai yake mina rida bil qada'i wa sabr al qadr mara lafiya yayi yayi yarda da cewa wannan rashin lafiya jarrabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan ya yarda fa to sai yayi hakuri kuma a sannan ya barbu ya tagu da ta na mutuwa wani in ciwo na cin shi ko in bala'i ya mai yawa a rayuwa sai rika fatan mutuwa a ba daidai bane annabi ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ya maida wa za'il huquq ya maida haƙoƙin mutane in kana kwantar shi lahiya wanda ka san ka ci mutuncin shi ko ka ci kuɗin shi ko ka ci haƙƙin shi to kai kokari ka maida eh ya akwai bashi to kai kokari ka yi bayani wani wani wani na ta wani da Allah ka yi mun nama kaza wani ka mun kaza wani ka yi wani duka wala wasiya sannan kuma da yin wasiya muna fahimta wani shahadu alaiha da kuma in kai wasiya shi ne shaida ga wasiya kuma ga shaidu wanda sun shaida wannan wasiya ta ce muna fahimta mala yace sun masaniya na biyu tanqilul muhtamir shi ne alaƙanama wanda mutuwa ta zo mishi muna fahimta shi dan malaka da ke kwance ai bai mutu bai zure ko to sai alaƙana mishi ni za a ni za alaƙana mishi ne la ilaha illallah sai ke sa wa ma ala man hadarahu min at-talqin da kuma wanda suke jinyar mara lafiya muna fahimta abubuwan da ya kamata su yi lokacin da suke ganin kamar mutuwa ta halarto mishi ya kamata su yi sai min at-talqin na sulakana mishi wa amrihi bi shahada da kuma umarni shi kenan su rinka cewa wani ce la ilaha illallah muna fahimta ba a yi ta kuka ba ko a yi ta wajen mun shiga uku mun lalace inna lillahi wa inna a'a shi yasa jinya kamar yadda nake muku ba kowa ke yi ba sai jajirtaccen mutum daga kaga rayuwar mutum wani ce la ilaha illallah yana yi in ma dai bai mutu ba ai ba fada ba koko sai dai in ba da imani yawan kashewa bai sani ba a shi jira yake ta yi ko ba haka ba to kenan ba ba gai ba ake a'a in ma ka gai cewa da gai wa da ce la ilaha illallah malumai suka ce ko da ko abinda ka gai ya maimaita to an ci nasara almuhim abinda ake so shine ga mana karshen magana shi ta duniya shine la ilaha illallah in ciwo na cin shi kace wani ce la ilaha illallah yace wani ce la ilaha illallah ba shi kenan ba koko Allah ya samu cika da imani mala yace kuma salisa na biyu ma alal hadirin ba'da mautihi to gashi mutaran naku ya mutu abu na farko ga wanda suke nan tare da shi ne ne ya kamata su yi mishi yace ni na sabbi ailai na sunni ce idanun shi saboda rai idan ka ido yana bin shi muna fahimta to kenan abu na farko ga abin da ya kamata ka yi in mutum ya mutu ba ita za ka kai ta ihu kana ta waje ka shiga uku ka lalace a za ka yi kokarin miƙe mishi idanuwa wa du'a lahu da kuma yi mishi addu'a wa tab'i wa tab'iyatihi da kuma miƙe mishi huska muna fahimta wa ta'jili bi tajhizihi sannan da kuma gaggauta kimta shi muna fahimta malam alƙali yake wannan zamanin da Allah ya mutu yau ta bar saurin kanki yake wasu da yawa cikin kamari suke yi da mutuwa to in an tabbatar mutum ya mutu shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine a gaggauta kaushi muna fahimta sai ku sha wal mubadarati li qada'i dayhi sannan kuma a gaggauta biya mai bashi kan ma ku yarda ku binne mutum ba ku biya mishi bashi ba kawai ku gaggauta bakin da aka ce naku ya mutu a to wasu su shiga kimtsakin canya za a yi daidaita shi a kai shi gidansa na gaskiya tunda ya bar gidan karya koko sannan wasu kuma su je su yi kokarin ya za a yi su biya mishi bashi wannan abu ne wanda magada suke wasa da shi wallahi magada da dama suna wasa da bashin mamatansu kun ci amanar wallahi kun ci amana su wasu ma za ka ga su suka nemi dukiyar a cikin dukiyar su wai a biya musu bashi ana ta wallahi tallahi ka ga yara suna ta gama huska kamar su suka nema to bashin nan in mutum ya mutu yana daga cikin abin da ke hana mutum shiga aljanna ko aka aba ka mutu kuma kai shahada a can in dai akwai bashi akan ka ba ka shiga aljanna ya biya wannan bashi shi yasa annabi yana addu'a Allah ya raba shi da bashi bashi bai ba shi ne zai sa mutum ƙayya shi zai sa a hana ka bin hanyar nan ko ko ba haka nan ba saboda ana bunta daga ka tuno kai ga mun kewa da dam sai ka sauya hanya kana haɗuwa da mutum ka ware in kushi to shi eh to wancan satin na yi ta ƙoƙarin mu haɗu sai dai kai ƙarya baka shirya ba ko ko ba haka nan bane ba sannan akwai wasu abu da mutane suke yi in mutum ya mutu in ka san baka yaje mai ba ko ka ce baka yaje ba a biya ka hakkinka kawai ta ce a to tun da ya mutu ya gani baka yaje ba ni ake ce mai yaji ba shi ke na an wuce wurin ka kau da kai daga wannan ka yaye mai haka Allah to mahi yawanci mutanen ba yayewa muke suke da suke san da mutu ba ko kuma su je can su yi ta jini ne ai wani da bashi na ma ya mutu to kaga yanzu wannan kai ka cuci kanka da kanka ya rage naka ka yi asara goma da gomiya tara ba a biya ka kuɗin naka ba kuma kai baka samu ladan yayewa da kai ba sani da baka yayan ba ka dai yayi ne a bakin ka kayan Allah ya shirye da mu shi yasa kuma mu kiyaye cin bashi in ba ya zama na dole ba in dai ba bashi ya zama na dole ba kan abubuwa na rayuwar jin daɗi kawai ka kiyaye cin bashi sai abin da yake ba makawa tunda annabi sallallahu da kai shi ma da ya mutu ana bin shi bashi abin da ba makawa kai shi kana iya cin bashi a farkon musulunci in mutum ya mutu ana bin shi ma bashi ba abin sallah annabi cewa ke sallu ala sahibikum kima dan uwanku sallah za mu zo nan mu wata rana annan sallar mu zai yi mamman mu ci sallah akai kike akwai bashi akan shi ake sallah akwai ana bin shi dinari bi kamar kace misali jikaji annabi yayi baya ce to wani ya mai sallah sai da Abu Sa'id kuma yace ya sallah ad-dinara da alayhi bashi ya dawo kaina sannan annabi ya shiga yayi sallah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace yana haduwa da annabi bayan sun gaita annabi cewa yake shin ka biya bashin nan ko baka biya ba to mu yanzu sabi da bushewar zuciya mutum zai ci bashi da gangan zai ci kuma bai da niyyar biya ko ba haka nan bane ba kai wani sabi da rashin imani sai ya ci bashi wai kuma ya je ya kai ka wurin boka a liƙe ma baki ko a ma wani sihiri kai ina lillahi wa inna ilaihi halin wata zuciya haba wala kai ko fir'auna ya wanga aikin ka zo ka lallaɓi mutum duke shi ya baka bashi wai kuma yanzu baka biya shi ba kuma kake neman ka illatar da rayuwar shi haka mutanen mu wallahi da dama haka akwai wani ma'aikacin banki da suka je suka ci bashi wurin shi suka je suka mai asiri yanzu asirin da ya zo sai paralizan shi sai aka ce sansiyon abin shi ake cewa ko an kai zai ko baki abin sai aka ta yanzu wani iko Allah ana ta neman magani dai sai ya kawo an ce kasan mutanen musuma sai sun je likita sun kasa sai ake to bari a zo wannan a gwada shi musu ya zama yana yi a dai gwada amma wancan sun ya yana yi na likita a can suna da garanti nan gwada ake ake ko da aka zo malam ya diba cikin nan ya kamata a yi tiritan shi ko da yi zo ana mai rukuya ko aljihun suka fara magana wallahi wanda suka je suka amshi bashin su ne suka je kuma asiri dama yana zawa da aka fi musamman asirin su sai wani mahabba ya fi kowane asiri zawa da aka fi za a iya ma asiri don a sama san abu in ya zo sai ya zo ma da wata cuta ko ya sa ka ki abu ko ya hauka sa ka duk yana zawa da aka fi to yanzu su da suka je asirin da suka yi a liƙe mishi baki ne to asirin sai ya zo da aka ce sai ya paralize shi ai akwai mutane biya wanda suna kwanci wata kila cutar da tasu ba wannan ba ce ba kai mala Allah ka shirye da mu zuciyoyin mutane sun bushe kaga daɗin musulunci annabi ya ce duk wanda ya ci bashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da niyyar biya yake kokarin ya biya yake kokarin ya biya har ya mutu kuma bai da halin wannan biyan bashi annabi yake bashin ya dawo kaina Allahu akbar ka haka je karin gimo ta wani za ya hada da zai kenan kai baka da niyyar biya da ban ko sharadin shi ne da ban sai in kana da niyyar biya ko ba haka nan bane ba kuma kake ne ka ɗauko bashin da ke da kanka kasan a yanzu ba ka da halin biyan shi kuma duka wannan bashi na halaka ake magana ba na banki ba ba mai yan tere ba a'a bashi na halaka wanda ya je ɗauko mai yan tere can ya je tab da Allah ban ji ba gaskiya to sai bashi na larura misali magidanci ya ce an an ce magidanci wanda bai da hali ana bin shi bashin shinkafa ko bashi wani abu kowa ya sa abin wanda zai iya abkuwa gare shi ko ba haka da bane ana salam da ya mutu sirkin shi yana wurin wanda ma ba musulmi ba ana bin bashin abinci da aka kai Allah ka samu kita da imani a kai subhanallah to mu matsalar da ke da kai mutane ke cin bashin kuma ba su da niyyar biya idan uwanku na mutuwa ku gaggauta biya mai bashi kai kuma in ka sa akwai bashin mutane ka yi kokari ka yi tana da abun biyan ka je ka amshi bashin mutane ka yi ta shagali ko ba haka nan bane ba ka ce ka amshi bashi dan ka ci zabi ko dan ka sayi mota in ba ya zama mota ta zama da ruda bace ba gare ka ko ko amma kawai saboda more rayuwa ko mutum ya ci bashi ya ce sai ya tada ikashi koko duka akwai ta yari gingimin nan ai akwai wata mace da tana tambaya wai wai an wai yanzu wai ta ji wa'azi wai mijin ta yasa ta je ta ciwo bashin banki ita ma'aikaciya yanzu dai an cinye kuɗin kuma ya barta da bashi ya ma sake ta ce yin na haza kana nake da za a koko can da soyayya tana iba ki bakin mu doka Allah kika yi ba sai yanzu da kika fara amsa sakamako sai ki ga sannan ki fara sai malam yake cewa rabi na hudu ma yajuzu lil hadirin wa ghayruhum to sai abubuwan da suke wanda suke tare da wannan bawa Allah da ya rasu da kuma wa'ansun su kuma menene ya halitta gare su malam yake min kashfin waje ya halitta in ka zo ka san da wani dan uwanka da ka sani ko wani naka kaza da ya mutu ya halitta ka daga abin nan da aka like huskar shi ka kalli huskar shi muna fahimta wa taqbilihi da kuma sumbata shi wal buka alaihi da kuma yi dishi kuka ba irin kuka ba wancan ha a kuka wanda yake dauke da hawaye da sauran su da muna fahimta ko idan ya halitta in mutum ya mutu in ka zo ganin shi ka daga fuskar shi ka gani ya halitta ka sumbace shi kuma ya halitta ka yi hawaye ka yi kuka na ka rasa dan uwanka shi mala yake cewa sannan na biyar ma ya jibu alal akari abubuwan da suka zamana wajibi alal akari bil mayit na wanda wanda dan uwan ya mutu kenan abubuwan da ya zamana dole gare su sai ce mina sabar na daga hakuri muna fahimta ke sa kaga daga ka zo amma ana gaiso mutuwa sai ana baka hakuri hakuri hakuri saboda akwai ciwo ka rasa mammaka ka rasa babanka ka rasa matarka ka rasa ɗanka ka rasa abokinka ka rasa ɗan uwanka akwai ciwo sai a yi ta baka haƙuri a yi ta baka haƙuri muna fahimta ko wa zuta bil qadar sannan kuma siyasa da cewa wannan mutuwa addara ce da Allah ya dora kan kowa shi tashi tazo kasu ce a'a wani ne a'a dama an ce kaza a'a lokaci yayi shi lokacin da ya ba wani abu da ya isa ya sarbe shi duk abin da ka gani suna ne kawai ko guba aka ba mutum ya ci in kwanan shi bai kare wallahi bai mutuwa sai dai ya wahala ko ko ba haka nan bane ba ko bindiga aka samu aka mahalli takwas in kwanan ka bata kare ba wallahi sai ka dai sai dai ka wahala sai ka rashi ko ba ku ji karama zazzaki ba ba ku ji ce kartushi ya yi takwas da aka hido cikin idan shi ko menene ko cikin kan shi Allah ya samu shiga da imani wani kyauta da kuma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bakin da aka cewa da ya mutu suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna fahimta da kuma muna yanzu daga ai mutuwa me ake gai wai wa Allah ko ba haka nan bane ba an mutu Allah lalace sai a ce to ka rubuta ka mutu ka lalace ba shi kenan ba ha al'ummar mutum zai yanki suna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma da yake cewa eh sadisan ma ya alimu alaihim abubuwan da ya haramta a gare shi eh sai shinta ai kamar mace da mijinta haka shi kenan ko sai ke cewa ma ya haramu alaihim abubuwan da ya haramta gare su من الناحية والضرب الخدود والش- والشق الجيوب وغير ذلك da wannan ai mun karanta kusan baya ko abubuwan da ya haramta gare su su yi nan annahi a wannan kukan da ake shawayo mun shiga ku amin shi ko wadar da hudud da kuma bugun jikinsu wa shaƙe jiyub da kuma irin kai ta tsohon da ke da jikinsu da gair- da sauransu kan na ayi almanajar da kuma irin shelallakin nan da ake canda na mutuwa duka wannan ya haramta a rinƙayin su kamar mu yanzu nan sai ka ji ai a gidan rediyo ko ake alhaji wani shekara shi ɗari da tamanin yana da jikoki dubu saba'in shirme ne kawai yana da iya ɗari da hamsin to sai aka yi ni ina yake yanzu ba ya mutu ba ba abin da yake so sai addu'a ba a shela kawai abin da ya halitta a yi shine a ce ana jana'izar wani lokaci kaza saboda al'umma su halarta su roƙa mai gafara Allah kawai Allah ana san azu an ce lokaci yayi ko sai alamatul husnul khatima ko a alamomin kyakkyawan karshe da kuma sana'in na ta almayi da kuma yabon mutane akan ni akan akan mamaci su rinka gayin alherin shi sai kusul mayiti da kuma wanke mamacin muna fahimta to Allah ya samu ciya da imani kada yi amince ma lokacin ba lokacin tambaya ko ko akwai a'a ba in babu shaida ba ana magana wasiya ta baki misali sai ka ce ma wani wani a bashi kaza wani a mai kaza muna fahimta to yanzu shi kadai in yazo ya gayi za a iya kare sa shi koko amma sai zama na gashe ni to kuma yanzu akwai rubutawa to ita kuma rubutawa zaka alama ne wanda za a gane wannan naka ko kai sinyasiyar naka ko kai kashe sannan shi ma in dai musamman ita wasiyar daman da ake ta magana kanta bayan wasiya ka ma diyarka su yi tsoron Allah wasiya ce ta ka abin duniya saboda rigima ka zan so mutane jira suke daman kamu ko ko ba haka nan bane ba amma yanzu dan ka ce kama dan ka wasiya ya ji tsoron Allah an ga mai ki an kawo shi ni a ai bai ta bukata shi ni suna mai ita wancan wasiya kenan ana bukatar in ka yi zamana akwai wani abu da ke hannunka ko kuma in irin wasiyoyi ne wanda suke da mahimmancin gaske ana son ma ka ba wasu daga cikin mutane kofi za ka samu yan boko suna da ina aboka in su wanda to in ka za ka yana da abin shi wanda ya yi ya aiki. wanda ka san bai iya biya to gaskiya in dai bai iya biya bai kamata ba ka bashi dai in ka bashi zaka ƙara sallah shi ne cikin wani yanayi amma abu guda in dai ka ƙarfi abu kana iya taimaka mishi ko kuma misali wanda yake zaune bai aikin komi ya zo ce ka bashi ramsan ya ka ɗari ya yi ya biya ka sai dai yana da wani wanda ya mishi garanti in wanda ya mutu to kuma kaga wannan baka sani in kasuwa za a yi misali to amma akwai wani abu kuma mu ma akwai wanda sun ɗauki kaya mu mun saba mu'amala da su yanayin rayuwa ya sa sun shiga cikin wani yanayi ko to ana son kuma mu zama da masu yahiya akwai wanda kai da kanka ka san ba shi ne ma abu bai ko ko sai ka kau da kai saboda kai ma Allah ya ma afuwa wane ne ake ba da labarin menene ne duk in ya zo sai ya ce to da wane ne suke bin su bashi sai ce ana bin wani nawa ne wani ana bin shi kaza nawa ne sai ce to din ni yayi musu mu ma Allah ya yi mana sai je kasashen laraba za ka ga akwai masu kuɗin da wurin masu shaguna suke bi irin masu ɗaukar ɗan abin da zai taka wani ya amshi shinkafa wani ya amshi wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza ko sai ce dukkan mai shago ya kawo lita in shi ka bashi sai ce shi ka ɗari kaza ne sai ce to ga su an biya musu duk wanda ya zo ka ce wani bawa Allah ya biya mashi kai yanzu malam kana jiran ka samu kuɗi ka je ka biya bashi kana zuwa ka ga an ce an biya ma ba sai ka zuba ruwa ta ba malam kai akwai wanda ya zo yake babu labari ya tafi
siyan kaji ne ko zabi shi kuma wani ya zo ya zai sayan ɗan hanji da mene ne kai sai ce a ba shi kaza guda da ya rikice sai ce Allah ji kan lahira ba uwa shi kaɗai ba duka lahira ba shi
Allah ya samu cika da imani yana da kyau kuma akwai wanda in ka ga sun shiga wani hali ma bai sai sai sun tambaye ka ba saboda akwai mutanen da suke da kamun kai Allah ya ce in ka ga su ka ce mawadata ne saboda kamun kai muna fahimta Allahul musta'an Allah dai ya shige mu na gaba shi ba shi taimako ne kuma kai ma za ka iya zuwa neman bashi wurin shi wata rana ko ba haka nan bane ba bashi taimako ne in ka bada bashi Allah zai baka lada saboda ka taimaki mutum sannan dama akwai wanda in ka bashi bashi zai iya mai doma wani kuma zai iya shiga wata jarabawa musamman in kasuwa ko akwai wanda ya amshi kayan ka kamar da ne bayani kayan imani bakin sa bai yanayin kasuwa ne ko kaya ne da shiga ba ko kaza ko kaza ko kaza kai ma kai afuwa wataƙila kai ma akwai wani na ta yana bin ko wasu bashin ta dalilin wannan na ƙasa da kai da kama afuwa kai ma sai Allah ya sa wancan ya ma afuwa kuma an shayi ma da dama ko sannan mu rinka ba juna ujiri dan in dai kana bin mutum bashi ko kiran ka ku gaisa sai gaban ka ya faɗi ko ko in sai mutum na banka bashi in kiran ka yanku bai sa sai ka ji gararam kai ma da Allah kira ba mu da bashi la haula wala quwwata bai ba sai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa ghalabati al-adu wa shamatati al-a'da bashi ba da amma in mutum ya zo neman taimako in kuna da hali ku taimaka mishi ko إن الله في عون عبدي ما كان عبدي في عون أخي الله أنا تيمكم باوا إن باوا أنا تيمكم نوش akwai kuma wanda ana ba su bashin ne lokaci da ya yi za mu taƙaita bayanin na hazuwa sati ne bayan Allah ta nuna da shi. Shi ke nan ko? Abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya yi mana. Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya kuma ya ba mu ikon kauce mata. Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya. Allah ka zama da ƙasar Nijiyar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki daya. Allah muna roƙonka dukkanin mu nan muna da damuwoyi daban-daban muna da bukatoci mabambanta Allah ka san mu ka san bukatocin mu ya Allah ka biya mana. Ya Allah muna roƙonka ka shirya da mu shirya ta addinin musulunci ya Allah ka tsare mu da duk sharri abin da ka halitta ya Allah ka sa albarka a rayuwar mu baki daya ka sa albarka a ayyukan mu a kasuwancin mu a karatuttukan mu ya Allah muna roƙonka ka shirya da mu ka shirya da iyalan mu baki daya ya Allah ka shirya da iyan mu ka shirya da iyan musulmai baki daya ya Allah duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa ko wani yanayi mara daɗi Allah ka san shi ka san yanayin da ke ciki ya Allah ka yaye mishi kan mu manta da ƴan uwan mu wanda suke cikin jarabawa mu ci gaba da sa su adda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu mahita shine wanda ne bayani su malam sani ibn hazm da kuma su malam muftar da ma duk inda musulmai suke ahlus sunna baki ɗaya suke cikin wani yanayi Allah ya kawo musu mahita Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kahurci da kahurai Allah ka kashe bid'a kuma ka shirye da masu yinka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh